بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren litinin ne daren 18 ga watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 daidai wanda daidai da 27 ga watan 6 shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 735 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin albarka littafin Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jiya mun tantama amma yau malam Jibrin ya tantance cewa yau 35 ne insha Allah taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki an samu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wasalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya ne out zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce wadda albani gina don yada manufofinsa na da'awa da yake tafarki zuwa ga zuwa tafarkin salafus salih Allah ya nufi shi kuma na Allah ya kan shi jiya mun kwana mun karkare karatu babu mubadaratul imami inda al-fazri wanda za mu tashi sabon babi ne inda malai ke cewa babu sur'ati war raqdi fil faz'i ma'ana babu sur'a babun zai karantar da mu da kwaɗetar da mu na wato gaggawa da hanzari warraqdi da zaburar doki shine arraqdu asalin arraqdu shine shuri da kafa ina fatan fahimta to karshe har dokin ma akan cire shi raqadal faras saboda abin in an zabure shi din shike sa ya gudu din an fahimta ko shine Allah ke cewa annabi Yunus ne ko urkud birijilika hadha mughtasalun baridun wa sharab ina fatan fahimta ma'ana shura kafarka ruwa mai sanyi wanda zaka wanka zai fito to babu sur'a babu ne bane gaggawa sauri warrak da zabura abun hawa fil fazi a lokacin da aka tsinci kai cikin firgici da tsoro ina fatan fahimta wannan abu wato wannan babin yana da faɗi sama da wanda ya gabata wancan mubadaratul imami wannan kuma dukkan musulmi kamata zama ragwaye matsorata ba kun fahimta in abu ya taso to kamata su dunkura su dunguma su je su tinkaro wannan abin imam bukhari ce qala haddathana al-fadl bin sahli qala haddathana husayn bin muhammad qala haddathana jarir bin hazim an muhammadin an anas bin malik radiyallahu anhu قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراءوا إنه لبحر فما سبق بعد فما سبق بعد ذلك اليوم إمام بخاري حدثنا الفضل بن السهل yace al-fadl dan sahl ya ba mu hadisi qala haddathana husayn bin muhammad husayn dan muhammad ya ba mu hadisi qala haddathana jarir bin hazim ce jarir dan hazim ya ba mu hadisi an muhammadin daga muhammad an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ƙara masa Allah ƙara masa yarda yace fazi annasu wataran mutane sun firgita sun tsorata farakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farsalli abi talha sai manzon Allah ya da amince Allah sabbata a gare shi ya hau wani doki na Abu Talha bati'an wanda yake da nawa sosai an fahimta ko albato shi ne a ta'akur fi a jarri wato jinkiri ɗancin wajen gudana haka sun makarajayyar kudu sai manzan Allah ya fita yana zabarar wannan doki ɗin da ƙafafuwansa wahadahu shi kaɗai farakiban nasu can mutane su ma suka zo suka hau dawakinsu yarkuduna khalfahu suna zabarar dawakinsu bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙala to amma a halin tafiyar sai zama manzan Allah masu nisa da yawa har ya je inda abin yake ya dawo su ba su kai ba kenan faƙala da ya dawo ya da su sai ce lam tura'u ai la tura'u ina fatan fahimta lam ɗin da ma'anarta mene ma'anarta la da an na haihu kenan ko isa ce lam tura'u bi ce tura'una ba aka share mene nunin din sai ce lam tura'u ya ku mutane kada ku tsorata an gama da wannan matsala ina fatan fahimci wani abu annabi ya ce innahu labahar an gama da waccan matsalar yanzu annabi yana ba da labarin doki kenan sai ce kai wannan doki da gudu yake kuwa fama su bi ba da zalika yau tun daga wani ranar ba taba zuba tsere da wani dokin a cikin arga shi ba shine fama su biqa fama su biqa maza fama su biqal farasul bati ba da zalika ba da arruki bahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ma asabatu barakatu rasulillah sallallahu alaihi wasallama jama'an fanci wani abin ko to wannan hadisi na wannan mana cewa su kansu mutane din ya kamata in abu ya zo a haɗu a tunkare shi gaba ɗaya a cire tsoro kuma kaɗin ba laifi ba ne insha Allah ta'ala malice babul khuruji fil fazi'i wahdahu to babun dai mana bayani game da mutumin da ya fita a lokacin furgici shi kadai wannan ya sa kanshi cikin hadari ya saba shari'a ko koya aka yi kun gane yanzu wannan in jama'a ce ka ga wani hayaniya ta wani hadari ya taso sai kuka kungiya ku tafi kaga a ce eh akwai wanda su taimaka wa juna amma sai wani jarumi jarmai ya tinkar abin shi kadai ya yi laifi ko ko bai laifi ba ya daidai ko bai daidai ba ina fatan kun fahimci wannan abu to shi ne sai malam yake cewa a malam an yake cewa in kula bukhari bai kawo mai hadisi ba wajen ko akwai wanda aka sa hadisi a nashi shi shine imam ibn hajar al-asqalani ke cewa kaza sabatat hadhihi tarjama bi ghairi hadithin yadda ka gani ana kaɗan nan ko ba kuskure akai ba haka wannan tarjama ta faru ba tare da wani hadisi ba malam ba tare kawo hadisi ba wa ka'annahu arada an yaktuba fi hadith Anas al-madhkura al-madhkura min wajhin akhar mai yiwa bukhari ya so ya rubuta wannan hadisin da ya gabata ne ta mene ta wata fuskar daban fahtarama qabla dalika sai wani abu dauki hankalinsa ya zama haram wajen shine abun da yake babu komai a wajen qala al to me wa haka din kenan wa qala kirmani kirmani sai yake cewa wa ihtamilu an yakuna iktafa bil ishara ila hadith alladhi qablahu tayi kuma a'a ba wai ya rubuta babun bane na so kawo wannan hadisin na Anas ta wata hanya daban ba a kawai da gangan ne bai sa hadisin ba saboda mene ai duk wanda biyo hadisan da ake a ciki ba sai an ga mai wannan babun yana da alaka da hadisan da mahallin sharakin hadisan da ke baya ba ina fata kun fahimci wannan abin to shi sa kirmani sai ce na ganin haka yasa imamu bukhari bai kawo komai a wajen ba kaza kala malin ibn hajar sai ce to haka dai fada wa fihi mu'dun amma abin da nisa da yiwa a ce bukhari kulla babi kawai bai kawo wani hadisi bai bashi da ishara kawai kun bace abin annan malam aini shi kuma sai ce to ina mu'dun din yake a ciki dama dai kana kan tasharhuhi zaga akwai chance wani lokacin tsakanin su malin ce wa ƙabdan ma abu ali ibn shibawiyya hadi tarjama ilallati ba'adaha ibn shibawiyya shi kuma sai ka wannan tarjama zuwa ga wanda mu tashi babul ja'a'i ila walaysa fi hadisi ba mujahid wa nasabatin da zalika illa annahu yumkinu hamlu ala ma qultu ma qultu awwalan qala ibn battal ibn battal ke cewa jumlatu ma fi hadhihi tarajim in ka kalli wannan tarjamomi da mala ya kawo tun daga tarjama mai ne babu mubadaratul imami indal faza'i babu sur'atul rakadi fil faza'i babu khuruji fil faza'i wahdahu yace ka kalli wannan tarjamomin gaba daya shine jumlatu ma fi hadda tarajim jumla abin da ke cikin wannan tarjamomin din annal imama yanbaghi an yaku'a yanbaghi lahu an yashhha bi nafsihi lima fi dhalika min an-nadari lil muslimina wata malam yana nuna mana cewa ne ya kamata shugaban musulmi zama yana da ashuhu bi nafsihi ya zan fasara kenan wato zama yana yana yana da ruwa kanshi ba zai zama ya bar kanshi a rahaba ta da za a buge mana shi gaba daya me yasa sai ce limafi zalika minan naril muslimina saboda haka din zai zama akwai amfani ga musulmai wajen kula da tsara yadda rayuwar musulmi za ta kawo to yi zama haka ne halin shi shugaban musulmi ya kamata zama a rahaka kenan ta da kowa zai samun shi bige kenan ina fatan fahimta to sai dai kuma ka kalli hadisan ai shi manzon Allah kuma aka san haka din yake ina fatan fahimta wani abun ko sannan khalifofinsa bayan sa kamar sayyidina Abubakar kamar sayyidina Umar da sauran zaga cewa suna da shaja'a suna tunkara abubuwan suka taso musu in ka duba tarihi sai na abakar a yakin da aka yi na asabun ridda waɗanda suke ridda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ce akwai yaƙoƙin da aka tafi abubakar ya ce za shi sabai suka taru har da umar ce a ya khalifata rasulullah ya za ka ja mana wannan yanzu muka je aka buge ka me ya zama sun muke da saura kenan kuma abdurrahman dan ya ce a ai wannan ma bai ba abubakar ka zauna kawai mu bar mu je mu masu zartar da duk abin da ka tsara ne kawai kai dai zana mana ka ce ku yi kaza Allahu akbar haula hum sahaba ridwanullahi alaihi ina ba tan fahimta wallahi malam wani abu ke jawo wani abu taba sahabi malam matsala ne a rayuwar musulmi kun fahimta saboda ba su yi abin da za a zarge su ko a taba su ko a ci mutuncinsu ba su yi abin yabawa ne duk wanda ya tsaya kalli sira da tarihi da yadda suka gudanar rayuwarsu wallahi sai dai shi masa albarka kun ga abubakar a ƙabilanci na balarabe taimi ne an ce taimi a ƙabilarsu ba su da yawa kuma ba su ne masu arziki a ƙurayshawa ba su kuma wannan su ga banu mahazun ga sunan da yawa irin su umar adini kuma ɗan ƙabila ba mashi ba makazumiya ce danginsu abuja dangin masu kuɗi sannan akwai hashima ga akwai umawiyawa masu kuɗi da mulki irin su usman irin su wani da gasa nan ga zuhurawa su ma masu kuɗi su abdurrahman su abin wakas amma tun da aka ce allah sa abubakar allah ya fidda shi a cikinsu shi ne annabi ya gabatar tun yana da rai shi ne mai falala ba su tsaya suna ja in ja ba da haka lokacin da ya yanke magana cewa yaƙi za a da wanda suka yi ridda da wanda suka ƙi ba da zakka bayan sun muraja'a da shi an tattauna ƙarshe da aka gano gaskiya abubakar me suka ce mu duk abin da ka tsara yi zamu lakar ra'ayi wa lana saif ka ba mu fatawa mu ko mu je mu sa takobi mu yaƙi wanda ka ce mu yaƙa ina fata kun fahimta haka sun ga tafiya har aliyu ɗan abi talib da ake nema a gwara faɗan tsaka a sa a ƙiro faɗa tsakanin shi da su ba wannan abin har shi ɗin tun da yana ga cin tsohon doji ra'in yaƙin ko zil ƙasa ne ko rabi za ne aliyu na aiko man daɗin to na faɗa ina fatan fahimta amma ɗan shi'a da ke tsinenun halitta ne makiya allah ne da shubaha da hayaniya suke addini ba sa na tsabtskan wannan abubuwa ɗin to mali sha ta tarbi ke shine abubakar lokacin da aka zo sun yi sun yi zauna ce shi ba zai zauna ba sa ta bi jihadi shi da nan dole fita jihadi din to kaga in ka kalli ra'ayin majoritin sauran sahabbai shine mene zai dace da wannan abin da ibnu battal ya faɗa kenan cewa bai kamata kwamandan musulmi zama arha ba shugaban musulmi zama arha wanda abin da waɗannan sabai suka ce da abubakar kenan in ka je an buge ka zai zama ba mu da izami babu kaza babu kaza kenan kaga suna kallon wannan shi kuma yana kallon yana da shaja'ar da zai iya kuma ya za'a yi su su tafi wata wata falala shi yana zaune a gida kun fahimta ko to shi ne ƙarshen magana ibn battal sai yake cewa amma in kwamanda shugaban musulmi ya zama jarumi ne maza-maza mai ƙarfi wanda zai ke yana da kariya zai iya abin nan suka ce babu laifi to kaga magana sun haɗu kenan idan ya zama kwamanda ko kuma halin da ake ciki akwai matsala sai ku kaffa kaffa da shugabanninku ina fatan fahimta a idan zan muna da fawa muna da ƙarfin da za a iya shi kwamanda in muna da aminci a kan shi ko shugaban namu to babu laifin ya shiga cin an yi wannan fafatawa da shi Allah sa mutane sun fahimci wannan abu bil munasaba haka ya kamata mutane su kasance game da malaman su na sunna a wayannan zamanin da ake ciki an yi mana ɗayan kashe malam Jafar a masallaci ina fata an fahimci wannan abu an zo an kashe malam Albani ya dawo karatu eh wani malam abu kai kuma an bashi guba ya ci ina fata an fahimta to yanzu suna suna suna sun duwon gasar gumu malami an fara mai barazana da wasu abubuwa shine malam Idris Al-Aziz Bauchi ina fatan fahimta to wallahi bai kamata musulmi su bar irin wannan abu ya ci tafiya ba waɗanda suke kula maku da addininku da rayuwarku a ce ku bar su araha yana ba ku san abin da ya kamata ba ko ba ku san kimar addinin da ake karantar da ku ba kenan yes ba ku san kimar shi ba domin duk wanda ke da yar dubu ɗari ba yana wasa da ita rike ba yana wasa da ita lilo haka ba za ga sai ya ɓoye wata ilin marmarin jijojin pos ce gashi da Allah tura mai akawun shi don kata surwanta ina fatan fahimta ya rauke mu zama muna da tsari muna kula muna kimanta ababen da suke da kima a tare da mu don kan wasu ƙwarayi su su ƙara buge mana abubuwanmu Allah shi kyauta to jama'an fahimci wani abun ko wayannan hadisai gaba ɗaya sun gabata in ka kalle su kuma suna karantar da mu cewa musulmi ana so zama shuja jarumi bayan mun kanta babu shaja'ati fil harbi a wannan kitabul jihad din ana so mutum zama shuja mai jarumta kuma ana iya iktisabin jarumta jama'a shine ka zama kana da training ka iya tashi faɗi tashi kana kan tasira ta magabata ka kan tasirar irin su Khalid ibn Walid irin sai na umar ɗan khaddam irin su ali ɗan abi talib irin su barawo irin su hamza kana karatun tarihi ka zo irin su tarihin irin su ibn taymiyyah harrani da ire-iren su ka zo najeriya kana to wanda zai taimaka maka ka samu shaja'a ina fatan fahimta sannan imani kana developing imani ka yana ƙara mutum shaja'a saboda idan kana samu kammalallin imani ga to za ka ba wani tsoro da mutum ya na wani bawan allah a duniya gwargwadon rauninka na imanin gwargwadon za ka zama tsoraci ina fatan fahimta allah shi kiyaye allahun man kan in nadiran wasu kuma ya zama musu wani mummunan ɗabi'a ne kawai to shi girman da ka iya da su kamar hassan bin sabit shi allah shi matsoraci ne sai dai kaifin baki kun fahimta malam ce babul ja'a'ili wal humlani fi sabil malam ce babul ja'a'il babun game da bayanin alja'a'il alja'a'il jam'i na ja'ila shine ja'ila shine kudin kwadugo in dobe kan cewa na yi min kaza zan biya ka kaza to wannan abin da zan biya shi ake cewa ja'ila jam'i shi zama ja'a'il wal humlan da ba da dokin ka a hau a je a yi wani aiki da shi ko a jihadi a dawo da wannan doki din ko kuma ma ka ba da shi gaba daya kun fahimta sai ya ce fis sabili wajen daga addinin Allah madaukakin sarki kun fahimta yanzu ya halasta kenan in zo in samu wani wani ni ce ka ni da ban je jihadi da wani eh in ga ka zo ka je jihadi zan baka kaza kun fahimta yanzu kai za ka je jihadi ne saboda wannan kudin da na sa maka ya halasta ko bai halasta ba shi babu zai tattauna mana kun bin abun sai da ce wani ga doki na ka ringa zuwa jihadi na baka sadaka ta yi kenan ka amsa to idan ya ansa in yana da iko ya tasarrufi a cikin dokin wata ne sai da dokin ko ya bada hashi ko ko dole dai wannan abin da aka bashi dan ya jihadi din dole sai dai takaita akan jihadi din kuna fahimta ko aka baka kuɗi ka je ka shi da jihadi sai kuma kuɗin sun yi rara to dole sai akan hanya sanda ka fito baka bada kuɗin cefane a gida ba ba za ka kaza ba kaza sai dai ka fito yaƙi da wannan adadin kuɗin in suke saura ka mai da su baitul mali ko koyaya Allah ta kun fahimci tambayoyin wannan fahimta zai taimaka wajen fahimtar fasarar babu insha Allah ta'ala Imam Bukhari ce wa qala mujahidun Imam Mujahid ibn Jabar Allah ƙara masa da yake cewa qultu li ibn Umara wata ranna cewa Abdullah dan Umar Allah ƙara masa yarda al-gazwa shine wannan uridul gazwa shine maf'ulin fi'lin mahzufin kenan ko ai uridul gazwa ina son zan ji yaƙi ya bina umara kun fahimta ko irwayar kushmainta kuma take cewa yake cewa anagzu anagzu za mu izuwa mai jihadi mu malamai kenan kun fahimci abin ko wanda wannan yana mana zamu wanda da kanta da mu cewa malamai a zamanin da yadda suke da ilimi haka kuma suke da kokari wajen jihadi Allah samu dace amma imamu ibn hajar azqalani shi ya kawo ta fasara cewa al-gazwa din da mafa'uli ne alal igra an fahimta ko kaman ana cewa abla dan al-gazwa al-gazwa ai yana ba umar abla dan mashara yaji yaki kenan to amma kamar yadda imamu al-aini ce kaga magana ba za ta tsayu ba musamman da abin zamu zo mu ji anan gaba a a hakikanin magana ba dacewa a wajen shine maganar mujahid cewa uridul gazwa ina son je jihadi kala sai yake cewa ji abla dan umar kenan inni uhibbu an wa an uinaka bi da'ifatin min mali to ina so in agaza maka in taimake ka da wani bangaren dukiyata kun fahimta qultu sai nace awsa Allahu alayya ala gafata malami ma Allah ya buɗa mu ina da kuɗin da zan je jihadin nan qala sai ce inna ghinaka laka wannan wadatar da Allah ya baka taka ce wa inni uhibbu an yakuna min mali fi hadha alwajh ni kuma ina so daga cin dukiyata wani bangare ta ta wannan fuskar ma'ana ba ce da marayu ko abin nan ba ta wajen jihadi kuma ina so in taimaka ni ma a nan wajen kun fahimci wani abu wannan ƙarshen wannan kisa ta mujahid da abdullah da umar kenan to zumi alaƙata da wannan waje kenan akwai ja'il a wajen akwai ja'ila da aka a wajen babu ja'ila ko a zahiri kenan to ban mu kasa babun da gaba da wa qala umaru sayyidina umar dan khattab Allah kara masa da wannan asali da muka karanta yanzu al-imam bukhari kawo shi a can gaba insha Allah ta'ala kun fahimci wannan abun ko malai yake cewa qala umar bin khattab umar dan khattab Allah kara masa da yake cewa inna nasan ya'khuduna min hadha al-mali lijahidu wasu mutanen suna ansan dukiya ta baitul mali da sunan za su je jihadi sun malayu jahidu na sannan kuma sai su zauna gida ba su yi jihadi din ba su kashe dukiyar kenan faman fa'alahu duk wanda ya anshi dukiyar nan da nufin zuwa jihadi fa na hannu a haƙo bai je jihadin ba fa na hannu a haƙo bi malihi mu muka fi dacewa da mai sizin ɗin dukiyarsa hatta na akuda minhu ma akada har sai mun an so abin da ya ansa ka an shi nuke ka je jihadi baka je ba to sai a zuwa kama ka ce to kawo mutane kuɗin su jama'an fanci wani abin ko to wannan kulwa kenan shi kuma akwai nau'i na kaman ja'ila din kenan tunda shi shugaba sai na umar a matsayin shi na amirul mu'minina ya fa wani da wani kenan kun gane za su je jihadi sai ba su je jihadi din ba kenan sai na cewa to fa ya kamata su dawo da wannan dukiyar tunda mutum bai je aikin da aka sa shi ba in kun kalli kes ɗin kenan wajen ja'ila ba mutum kuɗi ya tafi jihadi akwai individual kenan kun fahimta ko kamar da abdullahi umar ya soye akwai kuma gwamnati yadda shi umar ɗin ya soye kenan ina fatan fahimta Allah samu dace sai malam sai ke cewa sai wannan shi asali shi ma ibnu abi shi fitar da shi risali mai kyau wa qala dawus wa mujahid da dawus da mujahid suke cewa idza dufiya ilayka shay'un takhruju fihi fi sabilillah idan aka baka wani abu zaka fita yaki dan daga addinin Allah da shi fasna bihi ma shi'ita kana da damar kai abin da kaso da wannan kuɗi din wada'uhu inda ahlika har a gida iyalanka ma ka bar wannan kuɗin a wajensu kun gane kenan wannan fatatuwar nan malamai tana ba mu fatawa kenan cewa yana halaccin tasarrufin wanda aka bashi mene kuɗi don yi jihadi kenan yana da iko tasarrufi a ciki kenan Allah samu dace malik ce qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala sami'tu malik ibn anas sa'ala zaid ibn aslama fa qala zaid sami'tu abi yaqulu qala umar ibn khattab radiyallahu anhu حملت على فرس في سبيل الله ورأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك مالك يتوى حدثنا الحميدي مالا حميدي أبلا بن زبير يبام حديثي بأبلا بن زبير صحابي قال حدثنا سفيان سفيان يبام حديثي قال سمعت مالك بن أنس ناج مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم يا تنبي زيد بن أسلم فقال فقال زيد سيدري كيتشوا سمعت أبي يقول ناج بابانا زيد بن أسلم ينا تشوا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله قال مسدا يا تشي kun gani shi zaidu dan aslam shi aslam din bararren bawa ne sai na sai na umar dan khattab Allah kara masa yadda wanda ke te umar yawo cikin dare din nan kun fahimta to shine kuma ikon Allah sai Allah ya masa da shi wannan bararren bawan sai Allah ya sa ya fada ya sa masa suna zaidu ya zama cikin manya manyan cikin fuqaha usaba a cikin garin Madina Allah sa mu dace to shi aslam ne tambayi umar ya ce ya ji sai na umar yana cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah wataran na ba da doki na wani ya ringa hawa yana zo yaƙi don ɗaga addinin Allah fara'aituhu yubawu kawai na zuwa kasuwa sai na ga za a sai da dokin nan fasaltun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ashtarihi sai jin tambayar manzon Allah zan iya sayan wannan doki din sau doki ne in girma lafiyayye fa qala sai nabi ce la tashtari kar ka saye shi wala ta'ud fi sadaqatika dan ka koma cikin sadakarka da kai ina fatan fahimta to wannan shi mana kanta da mene alhamlan ka dauki wani doki ka ba wani yanga hawa dan daga addinin Allah wannan sadaka ta tabbata to amma shi yana da tasarrufi a ciki in mun kalli wannan hadisi me kenan yana da tasarrufi a ciki kenan ina fatan fahimta Allah sa mu dace malam ce qala haddathana isma'ilu qala haddathani malikun عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك مالتي حدثنا إسماعيل يتي إسماعيل أبام حديثي قال حدثنا حدثني مالك يتي مالك أبام حديثي عن نافع دغ نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دغ أولاد عمر الله قال مسيدا أن عمر بن الخطاب للي سيدنا عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله يا بعد دوكي أرنغا هوا دم وجد دغ الدين الله fawaje da huyo ba'u sai ya ga gashi ana sai za a sai da dokin fara da an yabta a husai nufin ya siya amma kafin cinikin fasa ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sai je tambayi manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi fa qala sai manzon Allah ce la tabta'ahu kakka siya wala taqud fi sadaqatika karka koma cikin sadakar da kai jama'an fahimci wani abin ko wani ya tabbatar mana halaccin tasarrufin wanda aka bashi dukiya ko kuma aka bashi aka sallama mai wani sadaka don yi jihadi ta da kun tasarrufi ba dole sai a wajen asalin tsantsar jihadi zai kai sai amfani da shi ba kenan malam shi qala haddathana musaddadun qala haddathani yahya ibn sa'id an yahya ibn sa'id al-ansari qala haddathani abu salih qala sami'tu abu hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشتق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت مالا شي حدثنا مسدد مالا مسدد يا بام حديثي قال حدثنا يحيى بن سعيد يتي مالا يحيى بن سعيد يا بام حديثي ويوان يحيى بن سعيد القطان كنا ina fatan fahimta kusan haya ibn sa'id muna da su a cikin hadisi akwai sun kai guda bakwai dukkan guda shidan ingantattu ne an fahimci wani abin ko ya ce to kuma ɗaya haɗin su da shi ma ba mu hadisi al'ansari ƙala ce haddathani abu salih ya ce abu salih ya bani hadisi ƙala samita abu hurairah radiyallahu anhu ƙala na ji abu hurairah allah ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce laula an ashqa ala ummati ba dan kar in matsa wa al'ummata ba ma takhallaftu an sariya da ban zauna gida ba wata rundunar yaƙi ƙaramar rundunar yaƙi ta fita sariya shine ɗan ƙaramar rundunar yaƙi wanda sojan da ke cikinta ba su wuce mutum 200 300 400 ba wanda suke bin fulul wana rago yaƙi kun dan bubbuge wasu haka kun karya su wasu dan tsayar sai ku ce to wannan ku je ku karasar da wancan misali ina fatan fahimta akwai bataliya akwai runduna ko bataliya ita ake ba kaman kanar kenan ko kaman soja dubu shine bataliya ko hmm ban ji ba dubu su ne bataliya yawwa to abin da bai kai haka ko kuke ce da shi to wala asal al mene kana ta matsu tsaye da mu kuma kai ka ce soja za ka yi ya kamata ce duk wani terms ne ka fara sani yanzu ko ala samu dace to sariya ita ce ɗin ƙaramar rundunar yaƙi to manzo Allah ke cewa ba dan kan matsa al'umma ta ba ko ba wani yaƙi ken za a je in ya zama manzon Allah bai zauna a gida ba saboda ƙaramar runduna ta fita ya kake ga idan babbar runduna ta fita special assignment kun fahimta to amma sai manzo Allah ga wannan abu idan ya ce zai yi to zai kuntata waɗansu fa tunda akwai wanda shi fa ba zai ji daɗi ba a ce ga manzo Allah fita ki shira zaune a gida ko ba haka bane ba kuma ko kai ne haka za a yi a ce manzon Allah fita da sojoji ga sabai can ana can ana fafata kai ka zo kana gida cikin mata da yara kawai da makafi da guragu wa zai ji daɗin haka ina fatan fahimta za mu kanta kan abin da ya kuntata aliyu ke lokacin da annabi ya bata yaƙi aka je kai mara shi yana zama bai da lafiya a gida ya za ga manzo Allah ya fita yaƙa kafare shi kuma yana zaune a gida to annabi ya iya saya san psychology na mutane san kaza kuma ya san yadda sabon suke jin shi a zuciyarsu da haka in ya ce zai haka shi ba wai a jikin shi ne ba zai ɗauka ba ko a tattalin arziki zai ba to amma in ya ce zai wasu kuma za su tallafa kan sai sun yi wannan abu ko kuma in ba su yi ɗin ba to za a tafi su koma gida suna ta kuka tara a ainihin tafi da minar dam'i Allah ji duma yin fi ƙuna ina fatan fahimta suna sun sun tauba wasu da za su zo gashi za a fita yaƙi gwamnati babu kuɗi su babu kuɗi ba kaza ba kaza in suka zo ka ce ga ma a san cikin sojoji annabi ce to ban da kuɗin da ɗauke ka soja ba kuɗin za a baka ka ba gidanka dan yanzu ba a ɗauke ka soja ba a musulunci kawai shi kenan zo ka tafi soja kai ba kana da kun da ka ɗauki nauyin kanka ba ne ku sani a rundunar sojan musulunci akwai na balantiya akwai kuma na gwamnati idan aka ce hayyi alal jihad dama gwamnatin musulunci dole tana da sojoji da ta shirya a jeru saboda wannan zuwa kai attack in za ku karanta za mu ji daga cin shuruɗul khalifa na musulunci dole zama akalla a shekara zai je yaƙi ko da ma'ana ya aika ko da dandana ƙwarar ta kai yaƙi saboda a tabbatar da ruhul jihad kar a ce jihadi a yi shiru ba labarinsa to khalifa musulmi dole zama yana da wannan abin to ne dole wannan abin ya nuna kai ga attack yana kai jihadi kenan dole kaga akwai sojoji a jini kenan da haka tun daga lokacin da gwamnatoci suka fara samun kuɗi ya zama ana da ajiyun sojoji na yaƙi to akwai kuma 'yan balantiya kun fahimta waɗanda so na ‘yan balantiya kuma a za a fita yaƙi na yanci hayar jihad neman ce to ga suna na asa to nau za ga ita ni alhamdulillah Allah wasu Allahu ala ina da kuɗin zuwa zan bar gida zan ma ɗauki wasu mutum goma ne ba ka kuma ta mun kanta ba cewa annabi ce man jahaza gajiyar ko duk wanda ya kintsa wani mai yaƙi shi ma kamar ya je yaƙi din ne ina fata kun fahimci wani abu so dole ya zama akwai wannan shiri din a gwamnatin soja akwai ta abin nan to idan ya zama yan volunteer ne kai ma to shikenan ba sai an dauki nauyin ka ba don haka idan suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki manzon Allah ga mu annabi ce to kudi sun kare babu asu asusun gwamnati sai ga mutun ya koma gefe yana ta kuka sharar sharar kamar an mai bulala mala tara a'yunum tafidu min dami fada Allah ya ce fa tafidu ba ba taqadduru ba min ad-dam'i ba tafidu in ka iya balaga ustazu ka san bambancin taqadduru min ad-dam'i ka san bambancin tafidu wato in aka ce ifada shine kwarara kaga mutum shar yana ta zubar da hawaye yana ta kuka me yasa ba lafiya rako maka ce bace maman ka ce ta mutu aha ban samu ciki ba a san suna cikin sojoji ba wa'annan ne zaka kalla ka ce wai sun zauna da munafunci da manzon Allah jama'a akwai hankali cikin wannan maganar wannan Allah ne fa da shaidar wannan walladine idza ma atauka quli tahmilakum qulta madha ma ajidu ma ahmilukum alayhi la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw an tafidu min dami hazanan Allah jidu ma yunfiquna shine wanda su ce a dauke su a sojoji zamanin manzo Allah sai ce babu kudi babu kaza kuma ba za a ce ka zo ka tafi soji gidanka ba komai ba an fahimci wani abin ko sai ga suna ta kuka saboda sami abin da su ciyar ba to a nan irin wannan yaƙi da ake tafiya shine annabi ke cewa to ba zan ɗauke wa kaina dukkan wani abin da ni zan iya sai ya zama to in an tafi kamar rund bataliya wato annabi ya faɗa ya ce za shi a samu saboda mewa irin yaƙin da za a tunkara wataƙila sai da irin manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama wani kuma yana ganin sai ce to wani je ka wakilce ni na naɗa ka komanda wannan gaje komanda wannan sai ga to wanda bai fita yakin ba ba zai ji kunci ba da kamar da a ce manzon Allah ne ji yaki din Allah samu fanci wannan abu Allah samu dace wannan kuma yana da ƙwarewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rahamar da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nan to yana nuna rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimci rabin ko yana kallon khawadir khadir na sauran ɗan mabiya ya za su yi haka ke zama shugaba ya kamata zara da wannan kallon kamar irin wannan gwamnan muke da shi a kaduna yana ta aiki masha Allah yana abu alkhairi nasu irfai akwai abu alkhairi da babu manta da shi a kaduna da ya mana ba da wurare ga hanyar da an faffalo je kaza ana kaza kaza amma mushkilar shi shine bayar da abokan da su gaya mai ne ko menene dai oko baya kallon khawa'ir na sauran mutane abin da ya gamsu da shi kawai shikenan zai je shikenan bari a rufe rumfan nan gaba ɗaya kawai shikenan za a hanya wajen amma tunanin to wanda nushe mai lumfar nan fa jarin shi dama na dubu biyar ne in ya zo samu dubu ɗaya ɗari biyar ya ce fa ne ya ci da matar shi da 'ya'yan shi ya kaza da kaza to na rushe rumfan nan ina za shi shi kuma bai ba wannan tunanin ma'ana ya je ko sama ko ƙasa zai rai ko oho to bari mu sassalmi wannan ma'aikatan gwamnati kudin tana tafiya gara mu sallame su mititi kaga da zai dona haɗin halin da waɗannan za shiga ba zai irin wannan hukuncin ba ina fatan fahimta kaga mu ba za mu goyi bayan a ce wasu azzalumai ba sa zuwa aiki ko kuma sun ringizan ma'aikata ana ta abin da ba su ake magana ba wannan fa an mai interview an publishing ya zo ya rubuta interview an ba shi appointment letter ya mai documenting ya kuma ya shekaru ka zana wani abin kawai a ce haka nan kuma a salon mutum kuma ba a ba shi kuɗin shi ba wanda zai aiki ya zai rayu kenan wannan mutumi din to in shugaba irin na musulunci ne za ga dole zai kallon irin matsalolin kuma irin wannan hukuncin inda musun ce shi shugaban zai yake shi kadai ba sai ya ji ra'ayin malamai wanda suke zama mutane to Allah gafarta malam muna so yana abu titi waje kaza muna so a shuka fulawoyi ne saboda gari ya kyau a samu iska mai daɗi a za su ƙara lafiya mutanen na ba ta amfani da koko to malami ko gani sha to a iska mai ai wanda ba su ke sha sun rayu shekarar su nawa suna shan wannan gurɓatacce ba su mutu ba wannan kun kai za su mutu ina ba ta kwanci wani abu ya sai kan sai da to gaya da ake yalla amma ta kama za a yi a ɗebo wani a yi masa kaza ai kaza ga an shawara ta da ita gwamnati cimma manufa abin da ke so ta samu sannan kuma an samu karancin cutuwa ga sauran mutanen ko kuma zama masu ma gobarar titi ina fata kwanci wani abu so a gwamnati wato kamar da muka sha faɗa ne a darsanmu na baya ba wani tsari da yake dace ɗan adam irin tsarin musulunci ne jama'a kun fahimta da Allah ya sa arnan duniya hasada ba cika zukatansu ba su ma da sun jifa da demokradiyya da kwamnisanci da duk wannan tsarin da ake da Allah sun jifa Allah ko da ba su musulun da sai ce musulmai ku zo ku yi mana mulki ina fata an fahimci wannan abu Allah dai ya samu dace to manzan Allah yana kallon tunanin da hadarin da mutane za shiga idan ka zai faru laula an ashuqa ala ummati annabi ce ba dan ka in tsana ta kunta ta ummata ba ma ta khallabtu an sariya da wata rundun yaƙi bata tafata ba ni na zauna a gida walakin la ajidu hamulatan wala ajidu ma ahmilum alai sai dai la ajidu hamulatan wa min al'ami hamulatan wa farsha hamula ita ce raƙuma bajima ƙatuwa take ɗaukan kaya mai yawa tun da lokacin ba mu da motoci tankoki za su yi abin nan to dole kayan abincinmu da suwa ita wannan raƙuma irin su ake nema ɗora kayan to bayan da raƙumomin da su ɗauki wa'annan kayan da na tafi abinci sannan wala ajidu ma ahmilu alai sannan ban da raƙuma ko ko dawakin zan ɗora su a tafi yaƙi kuma tafi yaƙi ba nan kusa ba wai shuku alayya an yi takhallafu anni ni kaina abun baya mun dadi inji manzon Allah a ce an fita su kuma suna zaune a gida sun banni wala waditu anni kuma wallahi na ya burin da a ce ni din nan qataltu fi sabilillah naji yaki wajen daga addinin Allah madaukakin sarki fa qutiltu sai a kashe ni thumma uhiyitu sannan a rayar da ni thumma qutiltu sannan a kashe ni thumma uhiyitu sannan kuma a rayar da ni sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah ya buri ina ma shi ma da da dama sai je wannan yaki din ya zama daga cikin shuhada ba ma sau ɗaya ba ai ta kashe shi yana dawowa ana abin nan jama'a fanci wani abin ko Allah samu dace to in kalli wannan wannan hadisi shi ma da makaranta na ƙarshen nan yana nuna mana halascin menene Homlan ba da abun hawa soja ya ringa hawa ya je jihadi jama'an fanci wani abun ko sannan yana kuma nuna mana inda cewa halastin tasarrufin wanda aka dora akan abin hawa din musamman hada da hadisin sai na umar makaranta a baya Allah samu dace to ga wata magana malam ke cewa malam imam ya ce wa qala shafi'i game da ita wannan maza muke tattaunawa imam shafi'i yake cewa malam ke cewa la ya juzu an yagzuwa bi ju'ilin ya akhudhu malam shafi ke cewa bai halarsa mutum ya izalla kawai saboda wani kuɗi da aka sanya masa da yaƙi din wa inna ma yajuzu min as-sultani duna ghairihi hakan ya halarsa ne ga sarki shugaba shugaba khalifa banda waninsa Allah sa kun gane yanzu ni in ɗauki kuɗin baka a matsayin nasi yakin ka bai zai halarsa ba amma shi shugaban musulmi fa zai yanka maka albashi saboda ka ji yaƙi din sai malam yace li annal jihada fardu kifaya domin shi jihadi farilla ce ta kifaya faman fa'alahu waqa anil fardi duk wanda ya aikata jihadin to farillancin ya fa daga kansa wala juzu an yastahiqa ala ghairihi wa da naka bai cancanci a ce wani zai biya shi ba kun gane abin da Imam Shafi ke faɗa ibn Bukhari abin fili yanzu me hukuncin yin sallah misali waki farilla ce ko to shi kenan sai ka ce ba ka sallah ba sai wani ya biya ka kun gani an kai dama aikin kanka da ka ba ka dama ka ci mutum ka ce ci ya ce in azhar zai biya ni kuɗi kaza sai alƙali sai kuma duka mahaukaci ne ina fatan fahimta na taɓa gano mutum a can kasuwar mutum ba wai na manta sunan shi ko yana dare ko ya mutu ne ma ko wani mai tara su ma haka yana rike jakunkuna haka eh ya sunan shi ne ma alaji ake ce mai ko a san washi a nan kasuwan yazo sai an bashi kudi yake sallah haka ba shi da yake kaga nayi ko wani kuma saboda ta tsira bari shi kuma sai rona biyan shi yana bashi ko nawa yana bashi yana sallah kuma musulmi ne haka amma shi sallafa sai ya sai an biya shi ne to ai shine malake cewa shi ma jihadi haka ne ai farz kifaya ne sai ka je jihadi sai ko ka zo ka ce a biya ka kai aikin da ke kanka ne fa kamar ka ci abinci ne kana ji yunwa sai ka ci a biya ka kuma ka ci abinci kada Allah sa ka ci mana ina fatan bunci ana to shine abin da malai ke cewa amma in sultan ne ya zama shugaban musulmi ne to zai iya yanka maka kuma ka ansa wannan babu matsala akai me yasa saboda ayin kulkura da kyau ita dukiyar da sultani ke juyawa tashi ce tamu ce ina ba amma dai ba ga dama ka kafta ne ka ce ka ɗibi na karba kun fahimta da haka nan da sultan ya sa maka albashi ka je jihadi a wani haƙƙi ne naka ne kamar duke ka ce kawai shikenan ka ji a ƙarshen ta sai dai a ƙa'idar ba za ka ɗiba sai an sa maka jawa kun fahimta to amma wani ne ya sa maka ka jefa yanzu wannan dukiyar ba ta kauce ta ko ina tole ka ci bai halarsa ka ci wannan dukiyar ba da haka yanzu wani ya ce zai ɗauki bai biya ka kaje jihadi ba dama amma kun za ta iya kama maka albashi da komai da komai kai amfani da dukiyar har in tirara ka sai gida kai kaza duka kaza da shi kamar da gabata jama'an fanci wani abin ko a wannan nake so in faɗakar da mu jama'a akwai wasu fatoyi da rinka je akwai wani babban malami Allah cikin rahama ya rasu na taɓa jin fatawar shi lokacin na ina zuwa Niger State yana ba da fatawa cewa wai ai kuɗi da ake samu ake sata na gwamnati wanda ya ɗiba ba za a ce ya ci haram ba saboda mai wai ai kuɗin ƙasar da yana da haƙƙi a kai na'am duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a kuɗin ƙasa ina fatan fahimta sai yake cewa to ai tunda abin da ya ɗiba idan da za a yi kasafin kuɗin ƙasar ai za gaba bai maɗe buraban shi ba kuma la babban malami ne eh ko za a bai shi ko kenan amma watakila alaƙa shi da wasu manya-manya masu gidaje a duwatsu shi sa ya ike wannan fatawar hala ina fatan majo na abu mai yiwa abin da ya sa yake wannan fatawar kenan eh Allah za mu dace ya so in zauna a Niger Allah bai yi abun ba kun fahimci abun wannan magana shubha ce gaskiya amma ba daidai bace dukiyar gwamnati ta kuce gaba daya amma ba ma ba mai ne ba mai ikon ɗibata sai yadda aka kasafta ta a tsarance a shari'a musulunci ina fatan fahimta idan khalifa ya tsara cewa duk wanda ya kaza ga ayyuka kaza ka cancanci kaza ina fatan fahimta ko kuma a ce kamar yadda aka samu kuɗi zamanin sai na umar allah ƙara masa da kai tun zamanin sai na abubakar ma aka fara samun kuɗi mai abubakar ya ringa yi ya ringa raba dukiyar gwamnati gida gida gidan sahabiwa ne gidan sahabiwa ne gidan ta haka akan raba dukiyar kuma ana raba ta zamanin sai na abubakar ne alas sawiya Allah sa kun fahimta da wane da wane ko ba bambanci da wani kokari da kai a musulunci duka ɗaya abubakar yake badawa har sai na umar cewa ya za ka kai irin wannan ya ababakar da wanda ya je jihadin badar da uhudu da waye da waye da wanda ya hijira guda biyu hijiratai ne da wanda ya sallah kaza da kaza ka ce za ka haɗa soje guda ɗaya abubakar ya ce eto ni na ga cewa wannan abin sun wa Allah ne amma wannan dukiyar haƙƙi ne na musulmi gaba da da ina ganin a wajen istihqaq ɗaya suke a wajen wancan aiki kuma Allah suka wasa jistar a lahira Allah ji an abokar Allah ji an umar shi ma ya ce ni ban fanci wannan ba sam ne ba ya ce to umar ka riƙe ra'ayinka ne ma riƙe nawa ina fatan fahimta ka za a cikin tafiya akwai za a je kowa ya haƙura kowa ya tsaya matsayin shi kenan tun yanzu ba nasi ne zo ce ga abawa na abawa na kaza ba kuma kowa yana da wujha nazariya kuna kuma sa'iga kuma an san cewa sun bin duka babu sarrai a ciki ina fatan fahimta da haka har abuwa yi da su ana raba dukiyar gwamnati ne kawai in kuna ɗari ne ku suka zo za a raba naira dubu dubu ne haka kowa zai samu ba za ce a wannan kai ne ladan ba kai ke share masallaci kai naka a haka abubakar ke raba wani abu amma lokacin da umar ya zo allah ƙara masa yadda da aka samu kuɗi kuɗi-kuɗi sosai ba ina fatan fahimta sai ya zama abubakar umar shi ya raba wanda sahabbai da ma mun fi gamsuwa da wannan tsarin saboda ko da yake a lokacin abubakar da wancan tana amma ko a lissafi allah fifita sauran mutane allah ba mai da su a mataki guda ɗaya ba ina fatan fahimta wani abu don haka su waye suka fara musulunta a sabi kuna auna su daban kai gwamnatin musulunci da daɗi take jama'a wallahi ku karanta tarihi ku ji malam suwai as-sabiquna al-awwal kudin sadwan suwai suka yi hijira guda biyu suka je habasha suka dawo suka sake zuwa habasha firaran bidinihim to su ma nasu kudin daban suwa suke uhudu suke badar suke kaza nasu kudin daban to da aka gama list da tamti da tsara me za ce da shi aka tsara lissafin duka waɗannan sabai da ke wani wanda suke nan wajen aka lissafa kowa ga abin da zai ringa samu ko aka ga rarar kuɗi sai aka ce to yanzu kuma matan sabai su ma duk akwai nasu wance ke ma gashi uwar gida aka ba ƴaƴan sabai sai da aka ba ana ba kowa kuɗi duk wata yi fa sai dai kawai ka zo ka tar da kuɗi an ce maka ga kuɗinka ya fito na na alawansa ɗin gwamnatin musulunci kuma shi gwamna shi shugaban khalifa ɗin ba wani luxury life ya ɗauka yake daban ba shi kuma ballanta naka ce wannan kuɗin da ya dake yanka kowa haka ya ce to ku kuma 'yan majalisa sai ku yanka mu sa abu daman ɗan auf sa ali ɗan abi talib irin su sa abi abi waqqas sai da to yanzu na yanka muku haka ya to ni kuma inawa aka ce da kaza da kaza da kaza aka yi kamar shi ce to shikenan in suka kare sai dai hakura shi ba wannan ita ce gwamnatin musulunci tsarin musulunci kenan shi ne ake ta boyewa ba a so duniya ta ji ba a so a sani mun ko musulmi yin shiru ba ma ka tallata wannan abu amma duk wata gwamnati ke duniya ka je ka kalle ta wallahi duk wata gwamnati za ka akwai kashin dankali a cikinta na'am har na rogo ma akwai to kaji ba na ce ba ma kashin dankali ba har da na rogo ina fatan ban za ka ga haka ake wannan abu hamma dan tumatir kenan a sa mai kyau saman abin nan Allah shi kyauta so tsarin musulunci don aka samu gwamnati jama'a kudajen da ake kasafi na wannan dukiya cewa ana raba su da dukiyar ta je ga hannun mutane to a irin wannan kes din jama'a in ka ga shi sa da annabi ya zo ce duk mani sa'amalnahu amalan duk wanda muka ɗauki aiki muka bashi muka appointing ɗinka wani ka riƙe mana ofis kaza ko ka riƙe mana ma'aikata kaza ko kai kaza annabi ce mene falle ati bi kalilihi wa kathiri zo da kaɗan da mai yawa duk abin da yake ofis ɗin kiyaye ya ce dan kan zo lahira gan ka ɗauko akuya tana kuka ko saniya tana kuka ko ka ɗauko abin da yana kuka ka zo ka ce eh ya rasulullah ai ni min ta maka da ikama din nan ce sam din ce ban san ka ba ina fatan fahimci wannan abun wannan yana da sauran hadisai da yawa wanda ba lacca muke akan abun ba waɗanda suke ne cewa kuɗin gwamnati baya halarsa ka ce sai abin da aka yanka aka baka ina fatan fahimta da haka baya halarsa ko kuɗin gwamnati ko kuɗin ma'aikata ko dai ka yi da kai da ƙarfin milkinka ko kuma kai da dabara don akwai wasu ma'aikatan suna nan sun fi gabanin wayo a ma'aikatan sai su ta wayo suna zara wasu abuwa ba ku sani ba in suka zuwa ɗaure ka wala sai an ɗaure ka suna nan to ko ta wace hanya da hila baya halarsa ka ci wannan dukiya din da haka wannan fatawar ba daidai ba ce cewa wai in ka ɗiba kuɗin ƙasa na karban ƙasa ai ba kasa an baka ba tukuna ina fata an fahimta ita kuma kasar dama ko ita wanda najeriya ake ciki ai ba a kasa ake ba to da kansa wa kasa waye sani ko da nono wa kadi ba a ciki kuma abin mamaki za a malamai su ma irin wannan fatawa din Allah shi kyauta don haka baya halarsa wannan sai malam ce wala yajuzu an yasahika ala ghairi wadan haka bai kamata a ce dan yayi wata farilla kuma a ce sai wani ya biya shi ba amma kudin gwamnati dama kudin su ne halarsa an sa malam ce intaha wannan shine karshen magana shi ta imamu shafi'i ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال abin da ya karfi wannan magana shine abin da Abdurrazzaq San'ani ya rubuto da da tanya ibn Sirina daga ibn Umar Allah sai da yake cewa yumatta'ul qa'i yumatta'ul qa'idul ghazi bima sha wanda ke zaune a gida bai samu zaki ba yana dama ya jiyar da wanda zai fita yaki dadi daga wani abin da ya so fa amma an yi bi a gazuwa hufala ya ce amma ya siyar da yakin nashi bai halarsa ba kun ga wannan statement din wa ya fanci abin da yake nufi ana hmm? kun ji abin da ce yi mati'ul ƙa'idul gaziya wannan ce babu laifi wanda ke zaune a gida ya ji yadda mai fita yaƙi daɗi amma an yi bi a gazuwa hu ba la ya sai da shi ba daidai ba ne kun gara abin da ke nufi yanzu wani zai fita yaƙi ce a to ai ko na da ta dubu ɗari biyar ala gashi ni ma a sana cikin abin nan haka a to je kan ce fanan gidanka din na ɗauke maka wannan a to kuɗin yaran makaranta din na wani abuwa kaga wannan taɗawu'i ne ba sharaɗi ba ne ba wani abu na ce to wannan babu laifi amma zauna a taraliya to nawa ka sai yakin nawa shi ne ce fala shi ne ma adin abin da ake magana cewa to in ya zama individual zai sayi wannan yaƙi din sai da shi ne za a ji yaƙin to ma wannan bai halarsa ba Allah samu dace malin sai ke cewa a wa yu'ayyiduhu ko ko wa min wajhin akhar an bin sirina to ta fuskar dai an samar ga bin sirina ke cewa su ila bin umara an ja'il fakarihu an tambayi abla dan umar cewa game da hukuncin wani sai da yakin sa a biya shi da yaki sai kyamaci wannan abun wa qala ce aral gazi bi o gazwaku ina ganin mutun haka mai yaki ya sai daga yakin sa kenan wal ja'ilu firu min gazwihi ina ganin haka zai sa shi kuma wanda zai biya a tafi yakin yana da iko ji yaki amma sai gudu ki zuwa ki ce ai ya ba wani ce to wannan hila ce bai daidai ba daidai bane wallazi yazharu abin da ke bayyana dai annal bukhari ya ashara ila al khilafi bukhari ishara zuwa ga sabanin malamai ne fi ma ya khudhul gazi game da abin da sojan mayaki zai ansa hal yasahiquhu bi sababil gazwi zai cancanci wannan kudin ne saboda yakin fala ya tajawazu sai zama ba zai wuce iyakai yakin da wannan kudin ba ila gairihi aw yamliku koko in aka bashi ya zama mallakar sa fa ya tasarrafu fihi sai zama yana tasarrufi a cikin sa bima sha'a da abin da ya so kama sai a ci bayanin zalika kamar da bayanin wannan zo nan gaba insha Allah ta'ala jawabin cewa abin ko so za mu zo cikakken bayani insha Allah ta'ala zahirin dai abin makanta na hadisai da asarai cewa in an ba mutum mallaka ce gare shi yana da iko ya abin nan Allah samu dace ana tauna mu lokaci ya kure amma akwai sauran bayanan Allah kai mu zamu abin nan ya kamata mu su ringa zuwa da ko to mun bari in Allah kai mu sai mako na gaba duk tambayar da aka rubuto a karatun Bukhari a karatun Bukhari za a amsa wanda aka rubuto a Muslim a Muslim za a ringa amsawa ina fatan fahimta Allah sa mu dace sai in Allah kai mu mako na gaba sai mu kar amsa ta insha Allah abu da fara dai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله